ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدق وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة نار هكرا دبو ديا دا دليهدو دا أربعين دا بيو دا أربعين دا أكو وان دا يزو دي دي دا بقوي ga watan hudu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya al'arabi allah maɗaukakin sarki ya masa rahama wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sule street muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani da lafiya idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura ta hamsin da shida in ka kirgo daga fatiha suratul waqi'a sannan kuma mai dauke da ayoyi casa'in da shida kuma za mu sake tashi akan jan farko mu ƙara so su bayanai sannan mu shiga ja na biyu alarama bismillah maɗaukakin sarki ya kasafta mutane kashe uku muka ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wa sabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna fi jannatin na'im alamai suka ce yankasimun nasu yawmal qiyamati ila thalathati asnafin malaman tafsiri suka ce Allah ya kasabta mutane kashi uku idan kiyama ta tashi qaumun an yamin al'arshi akwai mutanen da suna daman al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wa hum alladhina kharaju min shiqqi adam al-aymani sune waɗanda suka fito ta tsatsan annaba adam na ainihin wato dama wa yu'tawna kutubahum bi aymanihim kuma waɗannan mutanen za su rigi littattafansu da hannunsu na dama jiya mun yi bayani wa yi ukhadu bihim zatul yamin sannan za a kiliya hannun dama da su a yi aljanna da su Allah ya sa mu ne Allah ya sa muna ciki qala siddi malan siddi yake cewa wa hum jumhuru ahli aljanna waɗannan su ne mafi yawan yawancin yan aljanna Allah ya sa muna ciki wa akharuna sauran kuma an yasari al'arshi su kuma suna ta bangaren hagu na al'arshin Allah wa humul ladina kharaju min shiqqi adam al-aisari su kuma su ne aka same su ta tsatsan annaba adam na ainihin wato hagu wa yu'tauna kutubahum bi shimalihim su kuma za su karɓi littattafansu ne da hannunsu na hagu Allahumma inna na'udhu bika min an nakuna minhum wa hum alladhina kharaju min shiqqi adam al-aysari su kuma su ne aka same su ko suka fito ta tsatsan annabi adam na bangaren hagu wa yu'tauna kutubahum bi shimalihim malamai suka ce za a ba su littattafansu su kuma da hannunsu na hagu Allah karka sa mu cikin waɗannan mutane wa yu'khadhu bihim zatu shimali su kuma za a yi hannun kiliya hagu da su a yi wutar jahannama da su kamar yadda malamai suka faɗa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya wa hum ammatu ahlin nari kuma su ne mafi yawancin yan wuta su ne mafi yawancin yan wuta malam yace riyadan billahi min sami'ihim Allah ka tsare mu daga ainihin wato aikin da suka aikata har suka tsinci kansu a wannan hali to sai kashi na uku malam yace wa ta'ifatun sabiquna bayna yadayhi azza wa jalla akwai kuma fararen bangare na uku sune suka rigaya gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hum akhassu wa ahza wa aqrabu min ashabil yamin su kan ma sun fi ainihin wato kusanci sun fi girma da daraja sama da su ashabul yamin yan dama dama din nan alladhina hum sadatuhum fihim ar-rusul wal anbiya was siddiquna wash shuhada wanda dangin su wajen wannan matsayi sune annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da duk wani mutumin arziki to yana tare da waɗannan ɓangaren ya Allah ka sa mana tare da annabawa da shahidai da siddiƙai da sauran bayin Allah na gari wa shuhada da kuma shahidai ga baki ɗaya wa hum aqallu adadan min ashabil yamin su su ne mafi karancin adadi dangane da ashabul yamin ba su da yawa da yawa ba su kai ashabul yamin yawa ba domin su ne jumhuru ahlul janna su ashabul yamin su kuma waɗannan wasu special mutane ne ana haɗa su ne da annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai su tawagarsu daban na fata an fahimta kuma a cikinsu malamai suka ce akwai hafizan alkur'ani domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato hafizan alkur'ani ma'a safaratil kiramil barara alhamilu bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara mutumin da ya haddace alkur'ani in ji annabi muhammad yana sahun mala'iku na kusa da allah da mutanen arziki na dab da allah subhanahu wa ta'ala wallazi ya ƙara alkur'ana wa ya ta'a fihi lahu ajran wanda kuma yake karanta alkur'ani amma yana wahalar da shi zai zo yana hadda tana kubucewa ya haddace aya sai bayan wasu mintuna in ya zo zai bada ita kuma sai neme ta ya rasa ya haddace shafuka da yawa sai ya zo muraja'a ya ji kamar bai haddace ba yana ta fama yana ta wahala to shi kuma yana da lada biyu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ladan farko shine ladan karatun da yake yi lada na biyu malamai suka ce shine ladan wahalhalun da yake sha wajen wannan karatu din irin yadda yake shan wahala to shi kuma ainihin wato zai samu wannan lada din dan haka suka ce waɗannan mutane suna daga ciki daga cikinsu akwai shahidai kamar yadda muka faɗa shahidan nan su ne wanda suka yi shahada a cikin addinin Allah to idan an ce shahada ba ana nufin mutumin da ya bintu a filin daga kawai ba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa yace kam ta'udduna min ash-shuhada'i fi ummati nawa kuke irgawa cikin shahidan al'ummata faqala sahabatu sai sahabbai suka ce man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun mutumin da ya mutu a filin daga shine shahidi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهداء امتي لقليل هي النبي yace idan ku har haka ne to lalle ku shahidan al'umma ta yan kadan ne sai manzon Allah ya fara lissafo su yace al-mabdun shahidun mutumin da ya mutu da ciwon ciki shahidi ne wal hariqu shahidun mutumin da gobara ta cinye shi shahidi ne wal ghariqu shahidun mutumin da ruwa ya cinye shi shahidi ne wal hadimu shahidun mutumin da gini ya afko mata shahidi ne annabi ya dinga kirgo su ya dinga kirgo su gaba daya to waɗannan shahidai suna cikin waɗanda suke na kusa da Allah subhanahu wa ta'ala to haka in ka ɗauko salihan bayi waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen bautar Allah ka ji mutum idan dare ya yi zai iya tahi ya raka a goma sha ɗaya a cikin daren ma zai iya haddace alkur'ani a cikin wannan daren goma sha ɗaya abin nan ko abin nan raka a goma sha ɗaya din kamar irin su Usman dan Affan wanda kullun yana sauki Qur'ani a cikin kwana uku na fata an fahimta kamar manya manyan mutane masu kyauta da sadaka masu ainihin wato taimakon bayin Allah da sauran bayin Allah na gari masu ayyukan alkhairi to suna tare da waɗannan as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna to za mu zo mu ji ƙarin bayani da malamai suka yi dangane da ainihin wato wannan an gane magana da kyau ko da haka yake cewa wa hum aqallu adadan min ashabil yamin su sun fi karanci dangane da ashabul yamin wa li hadha qala ta'ala dan haka ne ma Allah sai faɗa yace fa ashabul maimanati ma ashabul maimana da yan dama dama wa ya sarar da kai yan dama dama wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama da yan hagu hagu wa ya sanar da kai yan hagu hagu sai Allah yace was-sabiquna sabiqun su ne waɗanda suka rigaya suka tsere suka kece sa'a ko suka kera sa'a in ji Hausawa wajen biyayya ga Allah da da'a ga Allah وهذا وهكذا كسبهم الى هذه الانواع الثلاثه في اخر السوره to haka nan Allah ya kasabta waɗannan mutane zuwa ga ainihin wato kashi guda uku nan an gane ko a ƙarƙashin sura waqatal ihtidari lokacin da gargara ta zo musu wa hakaza zakarahum fi qawlihi ta'ala Allah ya faɗe su alaramma har ilau a cikin wata aya da yake cewa thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina na'am Mhm.
ذلك هو الفضل الكبير menene جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا Mm.
ولباسهم فيها حرير Mhm.
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana kashin waɗannan mutane a wannan aya wanda take kama da wannan ta cikin wannan sura ta alwaƙi'a Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina sa'annan muka gadar da wannan littafi ga wanda muka zaɓa daga cikin bayinmu shi yasa idan ka ganka da haddar alqur'ani to wallahi ka sani Allah ne ya zabe ka zabi ne na Allah subhanahu wata'ala ka duba wani irin abu na Allah da ke shine Allah Allah idan ya tashi ba da annabta baya ba wa kowa sai ya zaba Allahu yazdafi minal mala'ikati rusulan يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس
Allahu yastafi min mala'ikati rusulan Allah ya ce yana zaɓa ne cikin mala'iku sai ya bashi mala'ikantaka don haka mala'ika Jibrilu zaɓarsa Allah ya yi Israfilu zaɓarsa Allah ya yi Malakul Mauti zaɓarsa Allah ya yi Ridwanu mai gadin aljanna zaɓarsa Allah ya yi ina fata an fahimta duka waɗannan gaba ɗaya Allah ne ya zaɓo su sai ya ba su wannan mulki ya ba su wannan matsayi ya ba su wannan daraja Allahu yastafi min mala'ikati rusulan ya zaɓi manzanni cikin mala'iku masu kawo aikawa annabawa wa minan nasi to kuma haka Allah yana zaɓa ne a cikin mutane sai ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi annabta ya zaɓi annabi Adam ya zaɓi annabi Nuhu ya zaɓi annabi Musa ya zaɓi annabi Ibrahim annabi Isa annabi Dawud annabi Sulaiman duka haka Allah ya tsakuro su a cikin mutane ya ba su annabta da manzanci an gane magana da kyau ko to kamar yadda Allah shi ya zaɓi waɗannan ya ba su annabta ya ba su manzanci ya zaɓi mala'iku ya ba su mala'ikantaka kowa ya wakilta shi akan aikin shi to haka kuma idan Allah ya tahi zaɓar mutane sai ya ba su haddan alƙur'ani ma'ana kenan duk wanda ka gan shi da ƙur'ani a kan shi to zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓun Allah ba abun wasa bane shi bai kamata ya wasa da kansa ba sannan kai kuma da Allah ya hada ka da shi gun- unguwa daya ko gida daya ko layi daya ko titi daya ko mazauni daya ko ofis daya bai kamata ka wulakanta shi ba domin yana dauke da wani zabi na ubangiji subhanahu wata'ala an gane magana da kyau ko yana dauke da wata daraja yana dauke da wata martaba ta musamman wanda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato bashi yasa al-Imam al-Qahtani ya yaba hafizan al-Qur'ani ya jinjina musu ya jinjina ya kambama sha'aninsu yana nuna kan cewa babu mutum mai daraja a cikin duniya da ya wuce hafizan alkur'ani mai girma saboda su su ne waɗanda hatta iyayensu ma suna samun aljanna ne ta dalilinsu an gane magana da kyau ko suna samun aljanna ne ta menene ta dalilin su saboda haka duk wanda Allah ya zaba sai bashi wannan littafi da haka yace thumma awrasna alkitaba alladhi nasfaina sannan muka gadar da wannan littafin ga wanda muka zaba min ibadina daga cikin ainihin wato bayin sai Allah yace faminhum zalimun li nafsihi daga cikin masu hadda daga cikin hafizai daga cikin madauka wannan littafi akwai wanda ya zalunci kanshi ma'ana yana ainihin wato yin abun shi ba bai dauki abun da ainihin wato muhimmanci ba wa minhum daga cikin su kuma muqtasidun akwai wanda shi kuma ya takaita shi bai kera sa ba shi kuma bai sako sako ba an gane magana da kyau ku yana nan tsaka tsaki bai zankale ya wuce ba bai kuma mai ba yi kasa ba wa minhum muqtasidun sai Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin su kuma akwai wanda ya rigaya da alheri da izinin Allah ma'ana ya kera sa'a ya kera kowa to abinda malamai suke so su fitar mana a wannan aya kenan hafizan alkur'ani su ma suna daga cikin asabiquna sabiquna kenan ko dan saboda lafazin cewa wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah sai Allah yace jannatu adni zalikal huwal fadlul mubin wannan ita ne falla mai girma sai Allah yace jannatu adni yadkhulunaha aljanna ta dawwama ta zama za su ainihin wato hijeta yuhallawna fiha min asawira min zahabi za a yi musu ado da kwalliya kaga wannan ya zo daidai da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma wancan take da imamul qahtani yayi wa hafizan alqur'ani hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin min at-taj wal hula sai ce fa ma zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlul lahi wa safwatil mala yace ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa sai yace ulahum biha ja al ulahum biha ja al qur'an mufassila yace hani'an mari'an mahaifudacin alqur'ani makarancin alqur'ani masanin alqur'ani mai karanta alqur'ani mai darasin alqur'ani hani'an mari'an ka ji dadin ka alherin Allah ya kai maka ya kai mai hidima wa littafin Allah domin walidaka alaihima malabisu anwarin min at-taji wal hula da kai da iyayenka a dalilin ka gobe kiyama za a yi wa iyayenka kwalliya da kayan aljanna a yi musu hannun kiliya dama zuwa jannatul firdaus malabisu anwarin min at-taji wal hula sai ce to fa ma zannukum bin najli inda jazaihi idan an yi wa iyayen hafizun alqur'ani wannan darajar to me kuke tsammani kuma dangane da shi mahaddacin me za a yi masa sai ce ulaika ahlullahi su ne iyalan Allah kai ka taba jin iyalan Allah a duniya ka taba jin suwaye iyalan Allah to hafizan alkur'ani sune iyalan Allah idan an ce iyalai fa ku yi gaggawar fahimta ba ƴaƴan Allah muke magana ba domin kai ma akwai waɗanda za su zama iyalanka ne amma ba ƴaƴanka bane yanzu kaninka yana cikin iyalanka ko baya ciki yana ciki amma ɗanka ne ba ɗanka bane ina fata ana fahimtar magana dan riko da ka ɗauko daga makota ko babansa ya rasu dan wa ko dan kani ko dan baffa ko dan kawu ka kawo shi gidanka ya zama mai ya zama iyalanka cikin iyalanka amma ba danka bane to shi ma Allah ba ƴaƴansa bane domin Allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad bai haifa ba a haife shi ba amma saboda Allah ya nuna kimar su ne ya danganta su da shi kansa cewa su iyalan shi ne kuma haka nassin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ulaika ahlullahi wa safwatil mala yace ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa saboda haka dai anan yana nuna mana mahaddacin alqur'ani ko mahaddata alqur'ani suna daga ciki da haka sai Allah yace jannatu adni yadkhulunaha aljannar zama aljannar dawwama za su ainihin wato shige ta yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wannan duk kayan arau ne da ado wanda za a yi musu ado da shi a gobe kiyama a cikin jannatul firdausi sai Allah ya ce menene wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba anna al'adha inna hazan muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya musu wannan ado ya musu wannan kwalliya sai su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan mun gode wa Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki inna rabbana lagafurun shakur lalle Allah abun mai yawan gafara ne shakurun kuma abun godiya ne an gane magana da kyau ko gobe kiyama jama'a sai mutum ya gode wa Allah da ma'anar godiya saboda ni'imar da Allah zai yi wa mutumin da ya bi shi ya wuce tunanin dan adam ya wuce nazarinsa dan haka su kansu yan aljanna za su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan mun gode wa Allah da ya tafiyar da mu daga bakin cikin ɗaukewar wutan Najeriya an gane magana da kyau ko da bakin cikin rashin tituna masu kyau a ƙasarmu da bakin cikin kashe-kashe da murkushe-murkushe da doke-doke da sace-sace da kidnapance da komai mun gode wa Allah da yau ya raba mu da wannan jaraba ya kawo mu aljanna wallahi sai mun shiga aljanna jama'a za mu san mun sha wuya har yanzu ba mu gane mun sha wuya ba ka san dan Najeriya Allah ya yi shi mai hakuri Mm, baya ta da hankali duk wannan kwarmatan da suke cewa wai ba ma son zaman lafiya ƙarya suke su sun san mun fi kowa son zaman lafiya wallahi dan inda ba ma son zaman lafiya mun san yanda iskanci fa jama'a ba makaranta ake zuwa a zama dan iska ba ko ba haka bane jama'a ba wata makarantar iskanci inda ake yin digirin digirgir ake zana wayek din iskanci da neko din iskanci ka zana jam din iskanci ka je kai na fata fahimta ba inda ake yin iskanci waya ce an ɗauki wai ka samu wani certificate kawai abu guda hudu za ka yi kawai ka zama dan iska wallahi tallahi abu hudu za ka yi kawai sai ka zama dan iska ka samu wani zobabban wando malam ka saka shi hands down ko ba haka bane ka kawo sarka ka saka ta a wuya ka murɗa ta baya uwa dan kwikwiyo an gane magana da kyau ko ka kawo fosin kaf ka juya ta baya sai ka zaɓi ɗayan biyu ko dai ka riƙo hannun wata cika ku wuce kan layi ko kuma ka kunna sigari ka riƙe ta a hannu an rama mutum da ya rijista ba eh dan Allah in mutum ya haka bai yi rijista ba akwai layin da zai wuce a ce ga dan arziki can wala duk inda ka wuce za a ce ga dan iska can haka ne ko ba haka ba to saboda haka wallahi shugabannin nan su ji tsoron Allah ba wani maganan ba ma son zaman lafiya wallahi ba wanda ya kai mu son zaman lafiya amma sai ga suna cewa ba ma son zaman lafiya ai ko kun san wanda ba sa son zaman lafiya ai ko ba haka bane to saboda haka matsalar mai sauki ne wallahi duk wanda ya bi Allah Allah ya ishe shi to kaga yan aljanna da kansu za su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazar mun gode wa Allah da ya tafiyar da mu da ya tafiyar mana da wannan bakin ciki da muke fama da shi a nan duniya inna rabbana lalle ubangijinmu lagafurun mai yawan gafara ne shakurun kuma abin aiwa godiya ne ina fata ana fahimtar magana shi yasa Allah a wani guri alarma yace alaysa Allahu bikafin abdahu
ليس الله بكاف عبدا mhm mm.
ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda yanzu Allah bai ishi bawa ba dan Allah yanzu Allah bai ishe mu ba jama'a shi yasa ko cutar ka aka yi mai kake cewa Allah ya isa ma'ana Allah ya isa ya kwato ma haƙƙinka ya dawo ma da ke hannunka Allah ya isa ya ka- ya karkatar da akalar wannan zaluncin ta dawo alheri Allah ya isa wannan mutumin da ya cutar da kai gobe gobe kiyama Allah ya kama shi haka ne ko bai isa ba ta yara suka ce da bai isa ba zai yi dan duma da kabewa yara kenan ma'abota tauhidi da aqida eh ma'ana tun da ya isa to zai yi dan dan- ka taba gan ka- ka ka nuna min wanda takalolin sa ya kai yayi dan duma ko kabewa babu to ashe Allah ya isa kenan tunda Allah ya isa to Allah ya isa ina fata an fahimta eh Allah ya isa duk wanda ya zalunce mu ya cuce mu da gangan da ganganci to ya sani Allah ya isa ya kwato mana haƙƙin mu to tunda Allah ya isa Allah ya isa na fata an fahimci magana ko bai isa bane jama'a to na dauka bai isa bane ai da haka alaysa Allahu bikafin abdahu shin Allah bai ishi bawansa bane na fata ana fahimtar magana wa yukhawifunaka billadhina min dunihi Allah ya ce gashi nan suna tsoratar da kai da wanda yake ba Allah ba wallahi tallahi duk wanda ba Allah ba karka ji tsoronsa baka ji abin da kala rawi bane yace yace karka ji tsoron gajeren malami na hada wa kala rawi a jannatul firdaus karka ji tsoron zargin mai zargi yace ko na sirka bar billahi ladhi karka ji tsoronsa ba abin da zai maka wallahi an gane maganar da ke ko kala rawi kenan rawi jikan tata Allah ya hada mu da shi a aljanna to saboda haka alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ce wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi suna firgita ka da wanda ba Allah ba suna tsorata ka da shi wanda bai kamata ka ji tsoron shi ba ka ji tsoron Allah kawai kuma ka tsaya ka ba Allah ba wani wanda ya isa ya baka ko ya hana ka wallahi tallahi in ba Allah ba da a ce da ni da kai mun gane haka da ba wanda hankalin zai kara tashi akan kowa an gane magana da kyau ko da a ce ka gamsu da wannan maganar alaysa Allahu bikatin abdahu wa yukhawifunaka billadhina min dunihi da babu wanda zai kara firgita ka to amma baka yadda bane matsalar ka Allah ya ce wa man yudlil wa man yudlilillahu ko fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi wallahi ba wanda isa shirye da shi wanda duk ka ganshi akan tafarkin banza kawai kai mar addu'a Allah ya shirye shi dan in ba Allah ba ba mai dawo da shi kan hanya an gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu dan haka dai ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana a wannan aya cewa su waɗannan bayan Allah su ne waɗanda suke ainihin masu kasu kashi uku al'abun nan zalimun li nafsihi muqtasidun sannan kuma sabiqun bil khairati bi idnillah wasu malamai suka ce haka ake nufi wa dhalika ala ahadi al qawlayn fi zalimi li nafsihi kama taqaddama bayanuhu wannan a bisa ɗaya daga cikin maganganun da aka yi dangane da azzalimu li nafsihi kamar yadda bayani ya gabata a ainihin wato suratu fatir inda aka kawo wannan aya wa sabiquna sabiquna da Allah ya ce as-sabiquna sabiquna qila humul anbiya wa alaihimus salam wasu malamai kuma suka ce annabawa ake nufi domin su ne marigaya sun riga kowa ko ba su riga kowa ba annabawa sun riga kowa su ne zababbun farko da annabawa da manzanni da haka da Allah ya ce as-sabiquna sabiquna su ake nufi a cikin wannan aya kamar yadda wasu malamai suka ce an gane magana da kyau ko wakila wasu malamai kuma suka ce yusha ibn nunin sabaka ila musa akwai ɗalibin annabi musa nan da suka yi gwagwarmayar neman karatu da ilimi an gane magana da kyau ko wanda ya tafi suka tafi tare da annabi musa aka yi wannan tafiya gurin hadir gurin halluru abinda bahaushe yake cewa halluru hadir wannan bawan allah wanda bittifaqil ulama shi ma annabin allah ne ina fata an fahimci magana tare da cewa wasu suna ganin cewa ba annabi bane saboda allah madaukakin sarki ya kira shi abdan min ibadina wani bawa daga cikin bayinmu amma maganar gaskiya da kuma tankade da reraya da malamai suka yi wa kissar annabi musa da hadir wanda bahaushe ke cewa halluru to lallai wannan halluran annabi ne shi ma jama'a kun fahimci magana wannan hide tankade da rereya na maganar tsakani da Allah kenan annabin Allah ne to akwai abin nan shi yusha'u wanda suka tafi tare da annabi Musa gurin Khadir to suka ce shi ake nufi da as-sabiquna sabiquna wannan duk fassara ce ta malamai saboda ya riga ya zuwa annabi Musa kafin sauran ina fata an fahimci magana wa mu'minu ali fir'a abun ali yasin sabaka ila isa da kuma mu'minin Ali Yasin wanda shi kuma ya riga ya zuwa ga Annabi Isa shi ya riga kowa zuwa yi imani da Annabi Isa dan haka shi ake nufi da as-sabiquna sabiquna ko su ake nufi wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sabaqa ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu kuma suka ce as-sabiquna sabiquna ana nufin Ali dan Abi Talib dan ya riga ya yin imani a cikin yara kanana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin a cikin waɗanda suka fara imani da manzan Allah na farko farko cikin ƙananan yara waɗanda ba su kai tsarar manya ba sai na Ali shine na farko da haka ya suka ce shi ake nufi da as-sabiquna sabiquna to inda haka ne sai a ce a cikin maza kuma manya wane ne eh Abubakar ne Siddiq kaga shi ma ya ga as-sabiquna sabiquna kenan ko a cikin mata kuma wata fara imani da shi Khadija matar shi ko kaga ita ma ta shiga as-sabiquna sabiquna in an dauki wannan fasar ma'ana duk wanda ya rigaya ainihin wato yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sauran annabawa da su ake nufi da as-sabiquna as-sabiquna to shi yasa malaman da suka dogara da wannan sun kafa hujja da ayanan al-rama wanda take magana dangane da muhajirai da ansarawa waɗanda suka rigaya yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin al-rama
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد
sa haka a rama Allah ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar alladhina tabauhum bi ihsani da kuma waɗanda suka zama na farko farko wanda suka rigaya wanda suka ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen garin Madina min al-muhajirin ko wal ansar alladhina tabauhum da kuma da mutanen Makka da mutanen Madina wanda suka rigaya suka biyo والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه sun yarda da Allah Allah ya yarda da su to kaga anan sai ya nuna mana in dai wannan magana da Allah ya wa sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna ana nufin waɗanda suka rigaya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sauran annabawa to kaga duk mutanen Madina da mutanen Makka gaba ɗaya wanda suka rigaya yin imani da manzon Allah sun yi ga ciki an gane magana da kyau ko shine ma'anar as-sabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabuna an gane magana da kyau ko wakila as-sabiqun as-sabiqun wasu kuma suka ce abinda ake nufi da was-sabiqun as-sabiqun alladhina sallau ila al-qiblati sune wanda suka fara sallah a al-qibla kafin a dawo kallon Ka'aba na fata an fahimta alramma Allah ya ce kad nara taqallubu wajhika fis samai maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin wannan aya Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha hakika mun ga yadda kake jujjuya fuskar ka zuwa sama kana roƙon mu cewa mu mayar da wato alƙiblar ka zuwa Ka'aba domin abin da ya faru farkon musulunci jama'a Baitul Maqdis ake kalla ake sallah to sai zama kafirai suna yi wa manzon Allah shega suna ta masa izgilanci suna cewa ai tun da kana kallon bangaren bangaren gurin ibadar mu kana sallah to wata ran ma zaka dawo ka ba addinin mu an gane magana da kyau ko to sai manzon Allah baya jin dadin wannan magana da haka kullun sai annabi ya addu'a ya ce ya Allah ka canja min alqibla wannan alqiblar kafirai suna mana izgilanci da ita saboda can suke kalla suke ibada suna mu ma muna kallon gurin muna ibada sai suna ganin kamar daga karshe ma za mu dawo mu bi tafarkin su da haka Allah ka canja mana to shine da Allah ya ga irin yadda annabi ya damu da sahabbai dangane da wannan sai ya canja musu ya ce su kalli Ka'aba shine Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fis sama hakika mun ga yadda kake jujjuya fuskar ka a sama kenan wannan ya nuna Allah yana ina jama'a yana sama idan zaka daga hannu kai addu'a ƙasa kake yi ko haka kake yi sama ake yi ko ba haka ba to ina wanda suka ce kuma Allah yana ko ina me yasa idan suka daga hannu za su yi addu'a suke yin haka in yana ko ina da su yi haka mana ina fata an fahimta ma'ana ko ta ina su yayi mutum da ko ina Allah yana nan kaga su da daga yin haka ma sun nuna wa duniya Allah yana ina amma idan an faɗa musu yace ba su yadda ba an gane magana da kyau ko tururuwa jama'a ta san Allah yana sama karanta littafin bulugul maram an gane magana da kyau ko min kalami sai abin nan sayyidil anam ko khairil anam annabi mu a cikin babin da ke magana akan abin nan shayarwa ko kuma babin da ke magana akan al-istisqa sallar roƙon ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace wata rana annabi Sulaiman ya fito da shi da jama'arsa za su tafi sallar roƙon ruwa kawai sai suka ga tururuwaye jama'a dangin tururuwa me jam'in tururuwa tururuwaye ko tururuwai sai ya gansu da kwamandansu sun zo sun yi rigingine sun ɗaga kafafunsu waɗannan ƙananan kafafun sama suna ta watsal-watsal suna addu'a suna cewa Allah ya shayar da mu sai annabi Sulaiman ya ce ku koma in an jima kaɗan za a yi ruwan sama kad su qitun bi da'a waje ghairi ku an shayar da ku da addu'ar wasunku da haka kowa ya koma gida aka ce kafin su annabi Sulaiman su koma gida ruwa ya barki yanzu tururuwa ma ta fi ka aƙida domin ta yadda Allah yana ina yana sama an gane magana da kyau ko su don haka Allah ce karnara ta kalluba wajhika fis sama hakika mun ga yadda kake daga fuskar ka kana jujjuya ta a sama kana roƙon mu falanwalliyannaka qiblatan tarbaha za mu juya da kai fuskar ka zuwa ga alƙiblar da ka gamsu ka yadda da ita don haka fa walli waje haka shatar almasjidil haram ka juyar da fuskar ka zuwa daura da ɗakin ka'aba ka ci gaba da sallah a can har aka samu ruwaya ingantacciya wasu suna sallah a masallacin kuba suna kallon baitul maqdis sai ga wani sahabi da asuba da ya zo sai gansu suna sallah sai ya leka ta hundo ya ce ba kusan jiya an sauke wa manzan Allah Qur'ani ba ne ko a daren nan an sauke wa manzan Allah Qur'ani ba ne an umarce shi da ya kalli Ka'aba ya juya ya kalli Ka'aba to dama sahabbai da ke suna cikin damuwa dangane da kallon Baitul Maqdis dan haka liman sai ya juya sai ya kalli Ka'aba mamu ma da suka ga ya juya kima su suka juya kawai sai suka kalli Ka'aba gaba daya ba su jira san da aka idar ba a take kawai gaba ɗayan su sai suka juya saboda biyayya ga Allah da biyayya ga manzan Allah to haka ake so da kai daga an ce maka Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza nan take ba cewa bari a he an jima a'a bari wa takunu min ba'dihi qauman salihina bari mu gama wannan saban ma zama mutanen arziki daga baya to idan kafin ka gama Allah ya shaƙe wuyan ka zuwa lahira ya za a yi kuma ba magana saurarawa kana jin abin da ba daidai baka ce Allah mun tuba mun bari mun watsa kawai shi yasa sayyidina Umar ake masa take ana cewa kana waqafar inda kitabillahi mutum ne wanda daga an kira aya an kira hadisin annabi Muhammad sai kaga hankalinsa ya tahi ya dawo hayyacinsa wani mutum ya taba neman izini zai shiga gurin sayyidina Umar aka hana shi ya nema aka hana ya matsa aka hana ya matsa na fata ana fahimtar magana daga ƙarshe dai mukarraban sai na umar suka ba shi dama ya shiga yana shiga kawai sai ya fara zunduma sai na umar ashar ya fara zaginsa mazalinci macuci mugu kaza kaza kaza kaza kaza sai na umar tun yana kan kujera sai ya fara makyarkyata hankalinsa ya tashi gahi sai na umar jama'a idan ka je sayarwa a alamin nubala kana karanta kissar sayyidina umar da tarihinsa ka je kana karanta waye sayyidina Umar a cikin kutubu tarajum littattafan tarihi za ka ji sayyidina Umar in garman mutum ne kakkarfa dogo kuma ga tsayi kuma a murɗe yake aka ce idan ya hau kan doki yana tafiya kafarsa tana sharar ƙasa saboda tsayi kaga wannan in ya warba ma kafa billahi la ilaha illa huwa Allah ban ga asibitin da za su karɓe ka a Najeriya ba in ma dai baka gangara ba to an yi sa'a to sai na Umar yana makyarketa jama'a yana shirin ya tashi ya gabje wannan mutum sai wani daga cikin shi yasa ake so duk wanda zai zauna kusa da kai a matsayin ka na shugaba ya zama ya san mutunci ya san Allah ya san addinin Allah zai zama yana maka control yana nuna maka abin da ya dace kai da abin da bai dace kai ba wannan mutum yana ta zage sai na umar umar yana kokarin ya tashi ya mauje shi sai wannan mutum sai ya jawo sai na umar aya ya ce fasu da abi mata umar فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
Mm.
إنا كفيناك المستهزئين ya ce fasu da abi mata umar umar ka yi abin da yake gabanka umarni aka ba manzan Allah amma sai ya ainihin wato karanta wa umar don umar ya dawo hayyacinsa ka kau da kai daga mushrikai a wani guri ya ce wa a'arid anil jahilina ka kau da kai daga jahilai Allah ya ce inna ka faina kal mustahzi'ina mun isar maka masu maka izgilanci jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko abinda kawai nake so in kai shi ashe kenan daga cikin imanin mutum ya zamanto ya zamanto wa kafan inda kitabillah daga an jawo masa aya ko an jawo masa hadisin manzon Allah zai dawo hayyacinsa ya shiga taitayinsa to haka ake bukatar musulmi na kirki to shi yasa waɗannan mutane aka ce su ne as-sabiquna sabiquna domin sai rigaya yin sallah a ainihin wato ɗakin da ba Ka'aba ba daga baya aka dawo da su ina ne Ka'aba har ma ta kai matakin da waɗanda suka rasu kafin a juya alƙibla a dawo Ka'aba sai sahabbai suna tambaya cewa manzon Allah menene matsayin sallar su sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim Allah bai kasance mai tauye imanin ku ba ma'ana sallar ku haka malaman tafsiri suka fassara da malaman aqida da tauhidi yasa Imam al-Bukhari da yazo kan wannan guri sai ya bude babu yace babu salatukum imanukum babin da ke magana akan sallar ku imanin ma'ana imani babu sallah ba imani sallah ba imani babu imani ina fata an fahimta dole sai an hada da aiki an hada kuma da imani a cikin zuci da haka sallah tana daga cikin ma'anar imani sai kawo wannan aya da take cikin suratul baqara cewa ainihin wato wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la rahufur rahim an gane wasabiquna sabiquna ay min kulli ummatin wasu suka ce abinda ake nufi da asabiquna sabiquna daga cikin kowace al'umma akwai asabiquna annabi Musa yana da wanda suka rigaya cikin al'ummar shi an gane ko annabi isa duka annabawa kowace al'umma an gane ko wakila wasu mutane suka ce awwaluhum rawahan ila almasjid duk mutumin da yake riga mutane sammakon zuwa masallaci ina su abdullahi anka alherin allah kaiwa anka kullum ranar ta'alim shi zai zo ya gyara kaza ya gyara kaza ya shirya kaza sai ya riga kowa zuwa ina fata an fahimta da masu yin sammako ran juma'a yanzu ba gobe juma'a ba akwai wanda za ka ga tun karfe tara da rabi suke masallacin nan haka ne tara har rigima aka yi da su kwanakin baya akan cewa me yasa ba a bude musu masallacin ma da wuri saboda su sun tare sun koma gurin Allah kawai kai ne kake ta hauragiya a gari ko ba haka bane amma su sun tare karfe tara suna cikin masallacin juma'a su karatun qur'ani su nafila su karatun alqur'ani su nafila su tasbihi su hailala su kaza su kaza su kaza kafin a kai matakin liman ya zo ya sallama sannan su rufe qur'ani su koma saurari hudu ba ko kuma waɗanda suke sammakon zuwa masallaci da asuba kafin liman ya fito su sun fito ko kuma wanda suke sammakon zuwa masallaci a sauran salawatul khams sauran salloli guda biyar wasu malamai suka ce su ne as-sabiquna sabiquna to kun san wani abun ban sha'awa za ku ji maganar da malam zai yi a ƙarshe da malam ya tashi sai ce gaba ɗaya waɗannan mutanen da aka lissafo duk suna cikin asabiquna sabiquna duka gaba daya kawai ka zama ɗaya daga cikin waɗannan kar ka yadda a ce baka cikin waɗancan baka cikin waɗancan baka cikin waɗancan kar ka yadda da wannan an gane magana da kyau ko saboda haka masu sammakon masallaci wasu malamai suka ce su ne ake nufi da ainihin wato as-sabiquna sabiquna wa awwaluhum khurujan fi sabilillah akwai kuma wanda suke ganin abinda ake nufi da as-sabiquna sabiqu su ne wanda farkon daga an ce hayya alal jihad shi zai fara yin tsalle ya hau kan doki ya falla takobi ya ce Allahu akbar ya nausa to shi ake nufi da asabiquna sabiquna an gane maganar da kyau ko wasu suka ce wannan sune ake nufi awwaluhum khurujan fi sabilillah wa hadhihi al-aya sai malam Mustafa al-Adawi yace wannan aya ta asabi wa sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabuna wa hadhihi al-aqwal da waɗannan maganganu kulluha sahiha gaba ɗaya ingantattu ne duka waɗannan mutane sun shiga cikin asabiqu na sabiqu sai ce fa innal murada bis sabiqina humul mubadiruna ila fi'i ila fi'il al khairati waɗanda ake nufi da asabiqu na sabiquna sune waɗanda suke gaggawar tafiya su je su aikata menene alkhairi a rayuwarsu kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratu Ali Imran al ramma Allah ya ce wasari'u ila maghfirati subhanahu wa ta'ala a cikin suratu ali imran ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara ubangijin wa jannatin ardu has samawati ardu has samawati wal ardu ko aljannar da aka yi muku tattali fadin ta fadin sama da ƙasa wannan an yi tashbihi baligi kenan domin da ya kamata ya zama kamar waccar ayar وسابقوا إلى مغفرة من ربكم دوما أتن ياتي وجنة أرضها كأرض السماء والأرض كو يو سورة كين سورة الحديد
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله مم.
ذلك هو الفضل
نعم. Na'am, yace sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Ku yi gaggawa zuwa, ku yi kere tsere zuwa ga neman gafara ubangijinku. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Ko aljannar da aka yi muku tattali kamar fadin sama da ƙasa ne. Kaga anan sai aka kawo kafin tashbihi. Wato fadinta kamar fadin sama da ƙasa.
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله Na'am.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم aini na san akwai alkawari tsakanin qur'ani da alaramma ko ta kubuce za ta dawo ko ta tafi za ta dawo insha Allahu ta'ala an gane magana da joko yawwa saboda haka abin da nake so in fitar mana kawai shine Allah sai ya amfani da kafin tashbihi a wancan ayar anan kuma sai aka share kafin tashbihi wanda malamai suka ce idan fi tasbihi wato yana ƙara zama taf- tashbihi balidi idan aka cire wato adatut tashbihi da wajhu shabahi da kuma sauran abubuwan da ake tasbihi da su da a ce Allah ya ce wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ardi fit tumanina ko fi amrin akhar da a ce Allah ya ce aljannar da aka yi muku alkawari kamar sammai ka- fadinta kamar fadin sammai da kasa yake wajen ni'ima da- da- da nutsuwa da kwanciyar hankali to da sai ya zama tashbihin babu balaga a cikinsa to amma da Allah ya ce wa jannatin ardu has samawati wal ardu kaga an share adatu tashbihi an share al mushabbah an share al mushabbahu bihi an share kuma wajhu shabah duka an share su sai aka ce aljannat fadin ta fadin sama da ƙasa ne kawai ina fata an fahimta kamar mutum ne ya ce zaidu kamar zaki yake wajen karfi zaidu kamar zaki yake wajen karfi kaga ya faɗi zaidu shine almushabba ya faɗi zaki shine almushabbahu bihi ko ya faɗi wajhu shabihi shine karfi ya faɗi adatu tashbihi shine kama ina fata an fahimta to amma idan yace zaidu zaki ne kaga duk ya share waɗannan zaidu zaki ne ai ba yana nufin zaidu ya zama zaki ba a'a wannan dai magana da ya faɗa ta farko cewa zaidu kamar zaki yake wajen ƙarfi ita din ne da yake nufi da cewa zaidu zaki ne na fata an fahimci magana to shine bambancin tashbihi baligi da tashbihu dimni da dai sauransu wannan malaman balaga suke tattaunawa Allah ya sa mu dace dan haka yake cewa dukkanin waɗannan maganganu duka suna iya zama daidai cewa abinda ake nufi da as-sabiquna as-sabiquna ula'ikal muqarrabuna sune waɗannan mutane da aka jero kamar yadda kaji an gane dan haka sai malam yace faman sabaka ila hadhihi dunya fi hadhihi dunya dan haka duk wanda ya rigaya a wannan duniya wajen bin Allah subhanahu wata'ala da yin abin da ya dace wa sabaka ila fi'lil khairi kuma yayi gaggawa wajen aikata alkhairi kana fil akhirati min as-sabiqina ila al-karamati to wannan zai zamanto na gaba gaba wajen a karrama shi a lahira a gaban Allah fa innal jaza'a min jinsil amal domin sakamako yana zuwa ne daga jinsin aiki haka ne ko ba haka ba wanda ya daidai zai ga daidai wanda kuma ya saba zai ga sabani wa kamata dinu tudanu ba fa kamalu ba na fata an fahimta yawwa wa kamata dinu tudanu kamar abin da ka aikata shi za a yi maka an gane ko wali hadha qala ta'ala dan haka ne ma sai Allah ya ce to irin waɗannan mutanen asabiquna sabiqu sai Allah ya ce ulaikal muqarrabuna su ne na kusa da Allah fi jannatin na'im kuma a aljanna ta ni'ima Allah ya saka mu cikin wannan ni'ima ya saka mu cikin aljanna ya sa kuma mu dace duniya da lahira kamar yadda naga an nuna mun lokaci kuma mun zo karshen wannan ja gobe dai zamu shiga ja na biyun Allah ya dadani da ku baki daya Allah ya shirye da mu so akwai waɗanda suka turo da gudunmawa a na marayu wanda za mu ɗan karanta kaɗan daga ciki insha Allah ta'ala saboda a tabbatar da taimakon da ake turowa yana isowa na farko akwai wanda bai sa suna ba ya sa mana naira dubu ɗaya Allah ya saka mishi da alkhairi akwai kuma abubakar kadir ko shi kuma ya sa naira ɗari biyar akwai mustapha abdullahi shi ma ya sa naira dubu ɗaya duk allah ya saka musu da jannatul firdausi akwai wani shi ma bai sa suna ba ya sa naira dubu biyu allah maɗaukakin sarki ya biya shi da aljanna akwai wani shi ma bai sa suna ba ya sa naira ɗari abin nan dubu biyar allah maɗaukakin sarki ya biya shi da aljanna akwai nasiru abdulrahman ya sa naira ɗari biyu allah maɗaukakin sarki ya biya shi da jannatul firdausi akwai aliyu akilu ya sa naira dubu biyu aliyu akilu to Allah ya sa ka zama mai fasaha irin aliyu aqilu mai fasaha aqiliya an gane ko Allah ya saka miki da alkhairi akwai Muhammad Adahama wannan na jin kani na nema shi ma sa wani abu ba kai na faɗi nawa bane ba Sani Hassan shi ma sa naira ɗari biyu Allah ya saka miki da alkhairi akwai Sadiq Umar naira ɗari naira ɗari biyar ko shi ma sa naira ɗari biyar Allah ya saka miki da alkhairi akwai Musa Abubakar ya sa naira ɗari biyar Allah ya saka miki da alkhairi akwai wani bai sa suna ba ya sa naira dubu biyu Allah ya saka miki da alkhairi akwai tijjani ibrahim sali ya sa naira dubu ashirin jama'a ku ce allahu akbar ya sa naira dubu ashirin ubangiji ya saka musu da alkhairi da shi da saura waɗanda suka saka kaɗan da wanda suka sa mai yawa an gane ku sannan akwai umar abdullahi shu'aibu ya sa naira ɗari akwai kuma mas'ud muhammad ɗayyabu ya sa naira dubu ɗaya total yanzu muna da naira dubu ɗari da tamanin da ɗari tara da ɗaya da kwabo arba'in da shida so muna addu'a allah ya saka da alkhairi naira dubu ɗari da tamanin da ɗaya da ɗari tara da ɗaya da kwabo arba'in da shida Allah ya saka kowa da alheri akwai wani da to, bismillah.
so yanzu ma akwai wanda ya kawo ɗari biyar shi ma akwai wanda ya kawo ɗari biyar Na'am.
ya ce shi ma a sa su marayu a biya Allah ya su bukatun alkhairi akwai wanda ya kawo naira dubu ɗaya ma ga yanzu ma wani ya ƙara kawo naira dubu ɗaya akwai wanda ya kawo naira ɗari biyu duka a yanzu yanzu